وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوى muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid markar sabiru huda wanda yake unguwa ta nar amfan a cikin wannan gari na da magaran Allah sai albarka da alkhairi a wannan haɗuwa tamu domin ci gaba da darasi na littafi na kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi afwan da darasi na littafi na كتاب أصول الثلاثة وأدلتها نا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأن من أتشين الأصل الثالث أسلي نا أكو وأن ديك بعد أمسى أكم تنبير إن أما باوا أتكين قبري من نبيك زي بعد أمسى غاسنا باين يا san hakan ya yi aiki da abinda hakan ke wajibtawa to muna cikin inda malam ya koro bayani bayan an yi manzan an yi ma manzan Allah sama mi'raj bayan ya yi shekara goma da aka ba shi annabci da manzanci yana da awa zuwa ga tauhidi sai aka yi isra'i da shi zuwa ga baitul maqdis daga nan aka yi mi'raj da shi zuwa ga sama zuwa ga Allah Allah ka shar'anta mishi sallah a can sama Allah ya mishi magana duka ne bayani ne mun riga mun gani sai malai ce wa furdat alaihi salawatu khams an fallantawa manzo Allah san sama da shi da al'ummar shi salloli guda biyar a kowane wuni wanda bayani ya riga ya gabata asalanta guda 50 ne a kowane wuni aka rage ta gawo zuwa guda biyar manzo Allah san san bayan an fallanta sallah yayi sallah shekara uku a cikin garin Madina kaga garin Makka ga ga goma fari na ba da annabci da manzanci ana kira zuwa ga tauhidi ga uku sha uku ko sannan kuma ga arba'in da ya kafin bashi annabci da manzanci bayan shekara ukun wannan kenan ka iya cewa bayan shekara hamsin da uku eh sai ma da ce umar bin hijira aka yi ma manzara saboda umarni akan ya yi hijira zuwa ga madina to tunda magana ta zo kan hijira malam kai ka ce a wannan asalin ya taƙaita mana siran manzan Allah ta sama ya hudu mana ɓangarukan da suke da tasiri da bayani na tauhidi da da'awa zuwa ga ayyuko da tauhidi da aqida da imani da kuma bayani akan abar shirka a nisanci shirka sai ma da ya ce idan za mu karanto nasu na karatu sabo ma da ya ce wani hijiratu الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة مالتي هجرة مالتي هجرة مالتي مالتي تعريف الهجرة هجرة اللغة الهجر شين الترك هجر الشيء تركه الهجر الترك هجر الشيء تركه كبر أبو برن أبو شين هجرة ترك الكلام برن مغان آه هجر الكلام أي ترك الكلام هجر الأفعال برن أيكي da sauransu kenan alhajiru asalin shi shine barin abu a yare na larabci to kuma a shari'a alhijira bi shaklin am in ba kayyade ta da babu na hijira na barin shigarin shirka ana ne alhajru tarku ma la yuhibbuhu Allah ila ma yuhibbuhu Allah kabar abinda Allah bayya so zuwa ga ruko da abinda Allah yake so miyal aqwali na magana ne abinda Allah bayya so ka bar shi hijira ne ta magana والأفعال أيكي abinda Allah baya so mummuna aiki ka bar shi zuwa ga abinda Allah yake so wal mu'taqadat da abinda ya shafi kudiri wanda Allah baya so ka bar shi ka yi riko da abinda Allah yake so kamar ka bar ya ka yi riko da ikhlas wazi haka kuma wal wal amaki da gurare gurin da Allah baya so ya ganka anan a zaune ka bar shi ka tayi zuwa ga Allah yake abinda Allah yake so wazi ya wannan shine al-hijra bi shakli na'am to kuma alhijira wanda ake nihi da ita barin guri zuwa ga wani guri to shi ne mana zai mana tarihi hijira a babi na sira ta mazara sanawa wanda kuma hukuncin da yana nan a fiƙi duk garin da aka hana ta tsaye da addini da kiyaye addini dole ka koyi da mazara sama ta hijira shi ne mana ce wal hijiratu al-intiqalu min baladi shirki ila baladi islam ita hijira mana yace al-intiqal ka ciratu min baladi shirki ka bar garin da ake shirka wanda shirka take da ƙarfi a ciki ila baladi islam zuwa garin da na musulunci ne tauhidi ya fi ƙarfi musulunci ya fi ƙarfi a ciki shi ne tarihin shi da wannan hijira al-intiqal ka ciratu ka bar min baladi shirka ka ciratu ka bar garin da ake shirka garin kafirci kenan garin shirka garin da shirka ta yi ƙarfi ta yi ƙarfi ta yaɗu ta fi yawa ila baladin islam zuwa gari na musulunci inda musulunci ya yaɗu tawhidi ya yaɗu aqida ta yaɗu ta cira tuka bar wannan shine tarihi na hijira tarihul hijira al-intiqal min balad ash-shirk ila balad al-islam a wani wani guri za mu gama alamai suna ta alintikalu min darin kufri ila darin islam ka tira tuka bar gari na kafirci zuwa gari na musulunci da yan kakadin mu ta kare ba ne ko da wani shi ne tarihi na hijira alintikalu shi ma'ana alintikal ne nakal ne an nakal tirato abu ɗauko abu to kai ka ɗauki kanka ka tiratu da kanka daga garin da shirka ta yaɗu kafirci ya yaɗu kafirai mushrikai su suke da ƙaryi suke yada abin da suke so don kaka yin ta kallon abin da ba Allah baya so ka bar shi yaka ta yi zuwa gari na da yake suna na musulunci inda koyarwa addinin musulunci sun yawa yawa wannan shi ne hijira shi ne ta'arifin hijira wada to wannan shi ne ta'arifin da mana ya gaya mana to kenan mun ga alhijira a gurin malaman shari'a bi shaklin am shine tarku ma la yuhibbu Allah ila ma yuhibbu Allah min al-aqwal wal af'al wal mu'taqalat wal amakin wa ghayr dhalika duk abinda Allah baya so ka bar shi ka tayi zuwa gaban abinda Allah yake so wannan shine mafhum am na hijira a shari'a to a gurin malamai ne istilahi sawa'an fuqaha ko kuma malaman hijira shine al-intiqal ko malama aqida al-intiqal min balad ash-shirk ila balad al-islam ko min balad al-kufr ila balad al-islam to kuma da akwai mustalah khas a gurin malaman sira in suka ce hijira ana nufin hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Madina daga Makka zuwa Madina ko kuma hijirar sahabbai daga Makka zuwa Habasha karo na war da karo na biyu karo na uku da akwai saɓani an yi karo na uku ba a yi karo na uku ba to wannan shi ne hijira a gurin malaman sira kada amma wadda sai shahara wadda dalilin ta aka kawo tarihi na musulunci shi ne alhijiratu min makka ila madina wannan hadas ɗin da shi aka kawo tarihin musulunci saboda ana koyon darussa da dama a ƙarƙashin shi wanda ƙarin bayani zai zo manzana sai mace la hijirata ba da fati duk wata hijira da kake tunani daga makka a ta zuwa wani gari babu bayan an yi fatar makka dalilin akan cewa makka za ta dawwama har abada har zuwa tashar kiyama a hannun musulmi ka kwantar da hankalin ku bayan hijira babu garin barin makka la hijirata ba da fati za mu ga karin bayani insha Allah akan haka malai ce kenan wal hijratu al-intiqalu min baladi shirki إلى بلد الإسلام واضح بلدتي wannan ya yi haɗa mana ta'arifin ta ko to kuma yanzu nan zai mana bayani akan da yake da suna hukuncin ta mana ce wal hijratu faridatun ala hadhihi al umma min balad shirki ila balad islam mana ce hijra farida ce wajibi ne tilas ne ala hadhihi al umma akan wannan al umma min balad shirki da gari na kafirci ila balad islam zuwa gari na mai yake suna musulunci wannan hukuncin hijira ne da shakalin ijimali farilla ce wajibi ne min balad shirki garin da shirka ta yi yawa kafirci ya yi yawa ya yi haɗu ya zamto ƙarfi a hannun kafirai da mashirkai yake ka bar shi ka kai zuwa garin musulunci inda za ka kiyaye addinin ka ba za ka rana ganin ba ababen da allah baya so wannan farilla ce min haisul ijma amma malamai kamar sa al'alama ibn hajar al'asqalani da kuma malam mai shari da sauran malamai sun yi bayani akan lura da tafsiri rarrabewa hukuncin hijira za mu ga a dalilan da malam zai kawo da akwai wanda hijira take zamantowa a garin shi wajiba ce idan ya zamto a garin da kake na kafirci na mushrikai baka iya kiyaye sallah baka iya kiyaye addininka baka iya nisanta haramun kamar misali irin garin faranshi a faranshi ba kai saba kai yanka in aka kama ka kana yanka tara da kaso kayan ka dabba wai ka cuce ta haƙƙin dabbobi sai dai kawai a tahi a sanya mata kuran ta mutu a saƙar ka hawa bayo da kaga da akwai matsala ko to shi ko mutum yana da kwaɗayin cin nama da akwai matsala kenan ko wani garin da ake hana yin kiyaye addini da akwai lokacin da sana ita ma ta yayin takura musulmi sai daga baya ta ga kasuwancin ta yana neman ja baya mafi yawan kasashen da suke shirin kaya a gurinta musulmai sai ta canza siyasa yanzu take lallaba musulmi amma dai su ma bangaren dama dai da akwai matsala to kaga irin wannan garurrukan da akwai matsala kuma faran shi kirkiri kaga ana maza suna neman junan su juna a titi mace tana neman junan ta da ɗaƙuwa mace a titi dama ba ma magana a kan suna suna suna suna idan ka irin wannan gwamnan zai wahala ka kiyaye a jiya ka misali ba jikin kaga inda ba ka iya kiyaye addininka ba ka iya tashi da addininka ba aqidarka ba ka ke bayyana ta ba kullun kana cikin kaskanci kana cikin boyewa ba ka iya kiyaye ibadunka ba ba ka iya nisanta haram ba kullun kana cikin kaskanci kana cikin boyewa har ma za ka iya boyewa kai ba musulmi bane ba to wannan wajibi ne shige jira game da wannan haƙƙin mutumin da haƙƙin shi ne nafsin abin da ya kasance game da musulmi a lokacin makka an hana su kiyaye addini an hana su tsere addini an hana su ibada sai suka yi suka suka yi zuwa ga madina madina kuma gari ne na musulunci ba ba to dole ne mutum ya yi hijira ga wanda wannan ya siface amma kuma kashi na biyu hijira tana da mutuwa mustahabbi ce nafila ce ana so mustahabbi ne sunna ce ba wajibi ba game da mutumin da yake gari na kafirci da shirka amma kuma an kyale shi ya yi addinin shi ya lura da kiyayewa addinin shi ba a takura mashi ba kuma bayyana da kaskanci a cikin garwani mustahabbi ne don yi nisanci kallon haram ya nisanci kallon hada shirka da makamanta haka mustahabbi ne sunna ba da akwai kuma wanda hijira take zamantowa a kan shi ba wajibi ba ce ba kuma ba a nema wanda in ya ce zai yi hijira zai iya hallaka kanshi kamar bai da kuɗi da zai yi hijira bai da visa bai da hanya bai sani ba yaro ne ƙarami tsoho ne bai ya iya kiyaye hanya bai da wanda zai kai shi to wannan ba amma nema ya zauna an sauke mishi gaza shi ne almustadafin zamu gani sai wannan shi ne kashe-kashe na hijira da jama'a wasu malamai suna ƙara wasu a ma'ana ta hijira ta wusi'a mai yawa wanda kenan shi ne kaɗan daga cikin bayani na hukunce-hukuncen hijira amma malam nan sai ya ba mu hukuncin hijira bi shaklin am a ijmaliyyar ya gaya mana hukuncin hijira ba da ya ce والهجرة فريضة على هذه الأمة هجرة فريضة واجبات أكون ونا الأمة كنا من حيث الإجمال من بلد الشرك دقمد أبر قرينا شركة إلى بلد الإسلام إزواغا قرينا مسلمين عند أكي كيا توحيد أكي كيا عقيدة واضح متن دا أنا قصاشي ما مقبتنبو دا أقول قصاشي دا أنكتي كمسلمين كسا بعد كاشي in ka musulunta a cikin wani fami to ka shiga a koyi ne ka yi jira ka bari amma yanzu alhamdulillah an wa samun ci gaba hamma musulmai suna rike shugabancin garin ka waɗanda su kwanji wanda makamantan haka in ka za a samu ci gaba shi yasa irin wannan shugabanni na irin wannan kasashen kuma ba su taɓa yin ba shugaban da ya kawo musu ci gaba irin yadda musulmi ya kawo musu ci gaba shi yasa dalilin yana kan shugabanci ba karamin sa'a aka ci ba da yawa suka musulunta saboda ya haɗa kansu kaga musulmi ne kafuran arna yan uwan nasu banda yaƙi babu abin da suka saba babu su da da rashin ci gaba amma musulmi da ke waye ne tun a tarbiyyar shi ya taso babu kabilanci babu yaƙi yaƙi babu ne da kalli yadda ya haɗa kansu kalli yadda garin nasu ya yi albarka da su da kansu yawo suke yi duk garurrukan da ka sani ka su suna neman kuɗi amma yanzu zuwa musu ake neman kuɗi da to kaga mulkin musulmi ci gaban shi yasa musulmi ya yi alkhairi ta kowane ɓangare biyan da kake ganin musulmi ya yi ba daidai ba in yana shugaba wallahi ya yi alkhairi ɗari sama da yi akan arna an ne wata ɓannar da zai yi wannan ne ya sabka ma za ka bayyana zai bayyana ɓannar da zai yi da yadda zai yaɗa addinin shi da makamantan haka Allah ke duk da kuma hannu ba shi ke wata ba a cikin wanda ba musulman ba ba a samun na kirki da akwai na kirki wanda suna tausayin mutane wanda suna tausayin talaka da akwai in ya zamto amma babu musulmi ya zamto shi yake da aulawiyya Allah ta yi na shi ne kenan wannan hijira malar ce wahiyar ba fiyatun ila an ta kuma sa hukuncin hijira yana nan har abada ila an ta kuma sa'a har zuwa tashi alkiyama amma wannan hijira amma daga gari na kafirci da shirka zuwa gari na musulunci ko hijira kuma khasa wanda take ba su nasira shine kamar makka zuwa ga madina ko zuwa ga wani guri manzo Allah ya ce ka kwantar da hankalinka la hijrata ba'da al-fath babu hijira bayan fatu makka bayan an yi fatu makka manzala sani ya ci galaba a kan mashirkan makka ya amshi makka ya buce makka ta zamto gari na musulunci bayan haka manzala ya ce ku kwantar da hankali ku ba ku bayan hijira har abada ku bar makka wannan an saki an soke hukuncin saboda manzo Allah Allah ya sanar da shi makka za ta dawwama ne har abada a hannun musulmi kuma hakan ya tarihi tun da manzan sun da ya fata makka makka ta zamto a hannun musulmi ko da an yi lokacin da a hannun musulman da suke bauta kabarurruka a da a lokacin daular usmaniya da wanda suka amshi garin makka da madina sufaye ne ɗan ɗariƙo ne a cikin makabartu na kabbaƙe da sauransu da akwai kuma wannan da yake suna kabarruka wanda an gina su ana buta musu an yi alƙibla guda hudu kowace mazhaba tana da alƙiblarta daga wannan ɓangaren mazhaba kaza daga wannan ɓangaren mazhaba kaza ababe sun yawaita na shirka da bidiyoyi sai wannan alu su'udi din wanda dama suna mallakar wani yanki daga cikin saudiya Allah ya tsaga su albarkacin niyyar kyakkyawa daga yesu allah ya tsaka sai ba su wannan mulki wannan ina ma magana tarihin asalin tun kakansu shi abu sauri wanda damar su suke mallakan yanki su ne shi sarakai a yanki shi yasa za ga tarihin su hauduwa kala-kala allah ya haɗa su da shi wannan malam shi shek muhammad bin abdullahi ya ce kama man kai bangaren ilimi da da'awa da addini ne kuma an kama bangaren mulki suka haɗa kai suka assasa mamlakar arabiya saudiya turawa da arna sun so su yi mulkin mallaka a gurin duk binciken da suke ba su zama wani abu alkhairi suka bar su shi yasa yankin makka yanki ne wanda babu kasar da ta tsaye mata mulkin mallaka ha abu na'am sun hada kai da sauran kasashe wajen kafa daula kafa kasa wanda a lokacin bakka da damar da zaka iya kafa kasa sai ka kulla kawance da bambanci da kulla kawance da mulkin mallaka ko mulkin mallaka mutum ne zai zo tsora maka shugaba daga cikin 'ya'yan shi in ya ga kayi hankali ka kama jiki ya bar ka kai ka dinga yin shugabanci amma kuma ya sama dokoki da gurin shi kamar yadda wani shi tana su kuma wajen kulla kawance akan dan mu samu ƙarfi da bambanci kaga to a haka suka taso suka ga ina mamlaka tun daga nan kuma da aka samu ya zamto babu kabarlukan da ake bautawa a alƙibla ta zamto ɗaya babu bid'o'i babu shirka gashi alhamdulillah an kata yi garin tun daga jirgin za ka daga ganin kalma ta tauhidi la ilaha illallah tun daga cikin jirgin ba za a barka ba kai shirka an an kana shirka yan sanda wannan polis zai ce ba a yi tare da ba wannan ga yaman garin da za ka je ka samu wani wani zai ce maka ai an bar mata suna tuki an bar kaza an bar kaza a wannan zamanin a da dama ta samu babu harkar da yake da suna na'urori da sauransu da wannan wazaf da tiktok a da an yi fatawar cewa an ba su fatawar cewa haramun ne su yi ba don kuma saboda fitinar da ke da kwai kuma ana iya hana su ana amma a yanzu suna kallon abin da yake wakana a duniya ana yada ɗinkin ɗan adam ana yada waye in suka matse irin yadda suka matse a da da yawon aka hudu zanga-zanga a makka da madina yaushe ana zanga-zanga a makka da madina yaushe za ka je kai aikin hajji nan najeriya da ɗan kasuwa mu suke zuwa sayayya an aka kaɗa ganga siyasa ba a shiga ba wuce kaya tsada suke ana ba sauran kwana ko uku ko hudu ko bari ka gani kaya yanzu ɗan kasuwa kowa na sayayya ya ajiye saboda daga an buga ganga siyasa da akwai wuni ɗaya a ce ba a shiga ba ana zanga-zanga to wani lokaci mutum sai dinga biya ya dinga daukar labari a bbc da sauransu dukansu kan murya amerika sai murya faranshi sai murya kasar rasha sai waye dukansu make musulunci kowanne su ne suke tsora kai kana tunanin amerika za ta zama kuɗi ta buɗe maka da jamus da waye za su buɗe maka kuɗi su zuba kuɗi su buɗe maka gidan radio ba za su dinga saba tsari tambayi duk wanda ya aikin gidan jarida in ka jubuto labari sai an zo an duba abinda za a goge a goge wani a ce ka tsara wani a ce don ka hujjo manufan kasar da suke so da akwai ɗaya daga cikin an wa abokan karatunmu ne ya yi karatu na addinin musulunci kuma ya yi an ra'ayi na jarida yake kwatanta mu ce in ka zo jarida da akwai wanda shi aikin shi kawai ya duba ya ga manufar waɗanda suka kafa gidan radiyon ta tabbata ko ba ta tabbata ba kawai kai ne kana da kishin addinin musulunci ka gina gidan radiyo ka bari a yada komai da komai sai ka samu manuwar ka ta addinin musulunci ko to haka suke sa a dinga cewa ai ana kaza ai ana kaza da sauransu kenan da akwai abin da ba kariya ba ne ba amma mu fahimta ilwata duk abinka duk haukakka ka san dai yadda suke riko da addinin musulunci sai yi kasaka duk haukan mutum duk hauragiyar mutum ka san taimakon da suke ba wa addinin musulunci da ci gaban addinin musulunci wallah baka hada su sauran kasashe kuma hannu duk abinka ka san rikon wuta da aka yi akan kiyaye zuwa aikin hajjin nan ba karamin aiki ba ne idan wannan ya kamata mutane su kiyaye duk wani abin da kake ganin ana yada a kan wannan kasashen ba komai ba da illa don a rage maka fika da jin da girmama wannan kasar ita kuma kasar sakamanci alkur'ani a ya sabka manzo da sallallahu alaihi yake a kwance nan ne mahbatul wahyi nan ne guri wanda yake amin duk duniya dujale na iya shiga ko ina amma banda baka madina da madina to kuma a duk da haka da akwai asar da musulunci da wayewa ta musulunci wani ya ce a aiba ya yi wa maka bai da kyau kirki bai da kaza mu Allah ya ba mu kuɗi irin nasu ya ba wani ne tafi muka yi a kuɗi kana ga kan yadda muke wa ɗan uwanmu ɗan Najeriya wulaƙanci ko in ce wawaye daga cikinmu yadda suke wa ɗan uwanmu ɗan Najeriya wulaƙanci ba wata nesa muka sai ba amma kai kuma an ka tai Najeriya in ka ga tulin ɗan Nijar suke ta sai kayan mamaki haka ba wani kuci ba muka yi ba nesa muka sai misali ne za mu baka wannan ɗabi'a ɗan adam ne inda insani ya tsaba a ba a wasu ɗan amma ya samu dukiya almihim munasaba ce ta kawo don mu fahimci fadala wannan garurrukan guda biyu fadar Allah ce maka mana ya ce wa hiya baqiya ila an taquma sa'a kenan menene ke cikin makka za ta tsaya a hannun musulmai har abada shi yasa manzo sai ce la hijrata ba da fake ba a yin hijira a bar makka bayan fata makka kuma ya tabbata a tarihi ba a taɓa samu ba arnawa suka riƙe makka da madina a hannunsu kuma ba za a taɓa samu ba har zuwa tashin alƙiyama wadda kenan shi ne a ƙarshen hadisin da manzana ta mace la hijirata ba'da al-fati walakin jihadu wa niyya abin da yayi saura jihadi da niyya amma a makka ne babu hijira haba Allah ya kiyaye zai kenan shi ne malar ce kuma ita kuma hukuncin hijira wadda saɓanin garin makka banda daga garin makka wadda da kabar garin makka ko kabar garin madina to hukuncinta shi ne farilla ce wajibi ne kenan ka wannan matsala a gwada ma kowane gari ana iya samu wata ran kafirci an nasu yawa ka samu da ruwa ya kayi hijira amma dai banda wannan zalaka kuma a lokacin da da yake suna masu bautar kabarnuka suka yi yawa suka yi galaba a makka da madina a lokacin ma nan in ya yi sauki a sauran garuruka nan in ya yi sauki a kan sauran garuruka allah ce maka kina wanda shi da dai wahiyar bafiya ila an ta kuma sa'a za ta wanzu za ta dawwama har zuwa tashin alkiyama a sa'a ɗaya ne daga cikin sunaye na tashin alkiyama wadda malam zai kama da dalili akan wajibcin hijira malam ce wa dalilu qawluhu ta'ala innal ladina tawaffahum innal ladina tawaffahum al malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإسلام باسم الإيمان ما ليتي والدليل دليل أكون واجب هجرة قوله تعالى فتر الله مدعوك سركي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم للي تبت وإن ملائكو سكي أمسر رأسه سكي أمسر رأسه ألوكة إن ملائكو سكي أمسر رأسه ظالمي أنفسهم سنة ما سظالم تكاون رأسه دبر ين هجرة كنا آية تنا مغانا لأكم وإن دا سكي ين هجرة ألوكة إن ملائكو سكي هجرة ya bar makka yake zuwa ga madina wanda suka yi hijira to in sun zo mutuwa a halin sun zalunci kansu da barin yin hijira wadda kenan zaluncin kai kala biyu ne da akwai azulmul akbar da akwai azulmul asghar azulmul akbar shine shirka inna shirka la zulmun azim azulmul akbar shirka kenan ko azulmul asghar kuma shine barin abin da yake wajibi ko kuma yin abin da yake haramu wanda bai kai zuwa ga haddi na kafirci ko da yake suna shirka wadda to nan wa'inda mala'iku inda na tawafahun mala'ikatu lalle tabbas wa'inda mala'iku suke amsar ransu wadah kenan mala'iku masu amsar ran zalimi anfusihim alhali suna masu zalimtar kawunansu da barin yin hijira wadah kenan wannan yake mafata lalle hijira tana da barin hijira an ta zamto wajibi yana daga cikin kaba'ir qalu fi ma kuntum ga abin da yake wakana tsakanin da su da mala'iku mala'iku su ce ba fi ma kuntum a ina kuka kasance me yasa kuka yi hijira fi ma kuntum a cikin me kuka kasance a cikin wani hali kuka kasance na har kuka yi hijira fi ayi halin kuntum bi tarki hijira a wani hali kuka kasance da har kuka yi hijira قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض وهي سبعه امسا ستي والله mun kasance muna da rauni a ban kasa muna da rauni to waɗanda raunin su karbabbe ne uzurin ka karbabbe ne za a yi to gaci a ce su babu komai a kansu amma wanda uzurin su ba karbabbe bane ba ga hukuncin su قالوا كنا مستضعفين في الارض ya ga zan ta wallahi mun kasance masu rauni mushrikai sun yi karhin mu kaza da kaza mu kuma muna son wannan garin ban ma iya barin shi kaga kamar mutanen da suke turai da suna cewa ɗayansu tarbiyya ta lalace da makamantan haka amma ba sa iya barin garin wurin kasuwanci su ne to ya ka bari ka hallaka ka zaɓi duniya Allah ke qalu kunna mustada'afina fil ard mun kasance masu rauni a ban ƙasa qalu alam takun ardullahi wasi'a shin kasar Allah ba ta kasance ba mai yanzuwa wato hajiru fiha kuna dawo da za ku yi hijira zuwa gare ta kuna garin maka an hana ku addini ku hijira ku tafi zuwa ga Madina kasar Allah ya zuwa gare ta kana garin da an hana ka addini an hana ka kiyaye addini ana lazumta maka kai kai abin da yake haramun ne bai dace ba ka bar shi zuwa ga inda kake zama ka yi addinin ka na ba fatahajiru fiha ya Allah maɗaukin sai kaga wannan alam takun ardullahi wasi'a istifhami ne takari wanda inkari tambaya ce aka yi musu ta inkari shin kasar Allah ba yalwa gare ta ba me yasa kuka yin hijira yan tawfiqi ne ake musu malamai suke cewa mace ce alama da za a gane istifhami inkari ne burke wannan ka'ida da umma ji ana cewa istifhami inkari wace alama ce za mu gane cewa istifham inkari ne adatul istifham in an cire ta magana ya ta zamto batta yiwa a hankalce da shari'ance kaga nan adatul istifham ita ce hamza ko ko hal ko makamanta haka amma ana hamza ce to in ka cire hamza ya zai kasance in ka ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha in ka cire al-hamza ya zai kasance lam takun arzul lahi wa yana iya yiwa a ce kasar Allah ba ta da yawa to idza kana ma idza nudi'a wa kana ma ba'daha batilan fa hiya me yake suna istifaq fal istifaq istifaq intari in aka cire ta ya zanto abin da yake zuwa bayan ta batil ne bayyayuwa a hankalci a shar'ance to istifami ne mai karewa ba alam takun ardullahi wasi'a shi kasar Allah ba yalwa gare ta ba fatuhajiru fiha kuna da dama ku yi jira zuwa ga ita kaga istifham ne inkari ko fa ulaika to ga uqubus dan ka nuna dan a nuna girman laihin bayan hijira fa ulaika ma'awahum jahannam wa innam makoma su ita ce wutar jahannam amma ba ana nihin ba mutum zai dawwama a cikinta ba ana nihin ba kafiri ne shi yasa ma zai kama da wani ayar da ake kiransu ya kumu mu ne don gargara cewa ba kafirta ba kai inda masu yi babban laifi wanda yana iya kai mutum in an kama shi da wannan hukuma yana iya kai shi wutar jahannama haɗa ba wuda ya kama a wahun jahannama inda makoma su ita ce wutar jahannama sa'atu masu yawa tun da makoma ta zamto ita ce jahannama sai allah ya tabo to gaskiya wannan hukuma ba ta shahi ba wasu waɗanda suke da uzuri karɓaɓɓe sai Allah ya ce illal mustada'afina sai dai masu rauni daga cikin minar rijal daga cikin maza tsofaffi da yara والنساء da kuma mata kaga mata rauni gare su wal wildan da kuma yara maza da mata kenan ka iya cewa miyar rijali tsofaffi daga cikin maza wal nisa da kuma mata kaga wal wildan da kuma yara kaga kaga yaro karami wanda ba babba bane ba ba a ce mishi arrajul yaji a ce mishi tabi wada sabi wada kasa da shi kuma a ce mishi taifin amma in ya balaga cikakke shi ne arrajul shi sa a magana ma da akwai nauyi da alamun ƙari-ƙari wada tunan shi ne su kuma mata su ma ƙananu ba a ce mata ƙananu ba a ce masa annisa ya dace wani almanat shi sa ɓangaren karatu za mu ga inda akwai wani fakilti da aka ware na mata ba a cewa kulliyatin nisa ya dace a kulliyatin banat bint wadda musamman wadda ba ta balaga in ta balaga kuma hannu ta zama imra wadda jida kuma imra ta ɗaukan babba da ƙarama wadda amma a jami'in su ba a ce musu ba nisa wadda والولدان واضح ولدان جمعنا ولد وهم ايه كده اولاد dan da yara kananu to su wannan uzurin su karbabbe ne su hakikatan mustad'afi rauni gare su al mustad'af mai rauni wanda aka raunana shi hada to wannan shi uzurin su la yastati'una hilatan bas da dabara da za su yi su hijira kuɗi hanya ba sani ba yadda za su yi hijira alhila dabara wadda alhila dabara jami'in ta hiyal wadda wala ya haka duna sabila kuma ba san ba hanya da za su yi hijira sai Allah ma'aukin sarki ce fa'ula ya kato wa'innan masu raunin asa Allah an yi afuwa nan tabbas Allah ma'aukin sarki zai gafarta musu zai musu afuwa ko kuma Allah ya musu afuwa ya musu rangwame asa ta yiwu a asalin kalma ta asa da asa da na Allah ta yiwu Allah zai gafata musu haka bayan Allah ta taba da asalin larabci amma abdullahi bin abbas ya ce asa wa la Allah fi kalamin lahi da tahqiq asa da la Allah a magana ta Allah da tahqiq tabbas kenan ba za ka ba za ka fassara ta ba da fa ulaika to wa'annan asa Allah ay tayyu an yi afu an Allah zai musu afu la za ka fata rashi mai da fa'ula'ika to wa'innan wanda masu ke da raunin nan masu uzurin nan asa Allah an yi afu an tabbas Allah maɗaukin sarki zai musu afu ya ma musu afu ya musu rama da ta hakika cewa da asada da Allah wa kana Allah kuma daman Allah maɗaukin sarki ya kasance tun fil azal kuma bai gushe ba a afuwan mai afuwa ne ghafuran mai gafara ne afuwan mai afuwa ne da rangwame ghafuran mai gafara ne mai amsar gafara bayi ne mai ɗauke musu laifin ne da makamuwa yan kaga wannan ayoyi guda biyu wanda ma ya kamana suna ko guda uku suna nuna cewa lalle mutum wanda bai da uzuri ya bar yin hijira to ya yi aiki mummuna ya yi kabira daga cikin kaba'ir zo ya yi babban laifi wadda wannan ɓangare ke to ganin cewa an yi bayanin wanda bai da uzuri ya ƙin hijira makomashi wuta yanzu wani ɗan gagajiya ya ce wanda ya bar hijira kafin da ko to don ka ɗauki wannan ma fahimtar sai ma da ya kawo wata aya ta biyu wadda take yarsa mumuni ne amma ya yi laifin da ya tantance shiga wuta in an kama shi da hukuma amma Allah ya gada ma yana iya gafarta mishi yana iya mishi afuwa zai shi kuran da zaku Allah a lokaci na bana ce wa qawluhu ta'ala da fadar Allah ma'auki sarki ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayuna wanda kuka yi imani kaga Allah ne ya kira su da sunan imani ana magana kuma akan wanda ba su yi hijira inna ardi wasi'a lalle ƙasa ta yalwa gare ta dan haka ko ku yi hijira fa iyaya fa'budun ku yi hijira ku sai duk inda kuka sami yalwa ku bauta wa Allah fa iyaya fa abudu ku bauta mini ni kadai fa iyaya ta'budu ta'buduna iyaya asali sai aka yi taqdimu ma haqqu ta'khir bi ifadati al-hasr abin da ya cancanta a jinkirta da shi aka gabatar da shi don a nuna kadai Allah za a bauta fa iyaya fa'budu ni kadai za ku bautawa kenan duk inda kowa ga za ku iya haƙƙaƙa wannan bauta mai ni kadai ku kiyaye ibada to ku je can ku bauta mai ni kuma na ɗauki nauyin arzika ku da ba ku dama da ya zuwa ta samun kwanciyar hankalin da za ku bauta mai kaga musulmi kwanci suka hijira sun samu kwanciyar hankali bal ma daula musulunci ta kahu aka yada da awa ta azuwa musulunci nan kenan nan kaga mahallin shaɗi mai yasa mana ya kawo don kaskare da san wanda bai bar hijira ba tare da uzuri ba kafiri sai ma da ya kawo wannan aya bai cin ya kata ma ya kawo magana ta imamul bahawi ma da ce kalar bahawi imamul bahawi imamul bahawi ɗaya daga cikin manyan jiragen malamai na fiƙihu na hadisi na tafsiri imamul bahawi fitaccen malami ne a ɓangaren tafsiri yana da tafsiri wanda shahararre da tafsirin bahawi kuma yana da rubututtuka ɓangarnuka na fiƙihu da makamantan haka rahimahullah imam al-bagawi yake cewa Allah cikin shi kuma ɗaya daga cikin manyan malaman da sun yi rubutu a ɓangare na da yake da suna aqida yake cewa sababu nuzuli hadhihi al-aya sababin sabkar wannan ayar fil muslimin ta sabka a cikin lamari na musulmai alladina bi makka wanda suka kasance a garin makka الذين بمكة وأن سكنتن جاء غرم مكة لم يهاجروا بسيبة هجرة كبسيبة هجرة في الله يكرا يسو ناداهم الله باسم الإيمان في الله يكرا يسو دسونا الإيمان يتي يا عبادي الذين آمنوا يا قوباينا وأن كوكا الإيمان كما كوكا إيه هجرة أساتاتنا ديالوا كوي هجرة ku tafi duk inda za ku bauta mun ne kaɗai idan kaga wanda yake zata wanda bai yi bai hijira tare da bai da uzuri ba kafiri bai ba don a nan ba haka a maido hankalin ka kare ka zata kafiri ba ba to a gurguje malam ya ce waddalilu ala hijira min sunna qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tanqati al hijra hatta tanqati at tauba ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها مالتي والدليل على الهجرة من السنة دليلي نين هجرة واجب شنطة هكون شنطة daga cikin sunna mazala abin da ya riga gabata ya kama daga mai yake suna sunna daga alkur'ani ko to yanzu kuma daga cikin yani sunna mazala sama hadisi kenan قوله صلى الله عليه وسلم وقر من ذا الله صلى الله عليه وسلم حديث ده إمام أبو داود رويته ده إمام النسائي الكبرى ده إمام أحمد حديثنا معاوية ونذكره ده معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من ذا الله كتوى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة هجرة بتا تبقى ينكي وبتا تبقى أيوة وكنت تبقى تبقى شاهوة har sai tuba ya riga ya yanke yadda ramto in ka tuba ba a amsa tuban in ka ga hijira hukuncin da ya share ta yanke an ɗauke maka wajibcinta da shar'ancinta to an zo lokacin da in ka tuba ma ba a amsa tubanka wani lokaci ne ya manzana sai ce wala tanqati at-tauba kuma ita kuma tuba batta yankewa ya zamto ko ka tuba tuban ka bayya awani hatta tatlu ash-shamsu min maghriba har sai ka ga rana ta hudo daga mafadarta inda rana take hadawa to maimakon ta hudo daga inda take hudowa a al'ada sai ta canza ta askasa sai ta hudo daga inda take hadawa to wannan aramu al-qiyama ta zo dab to wannan mutum in ya tuba ma tuban shi baya mawa kenan kaga hijira hukuncin da bayya shahiwa he dab da ta sha rufiya lokacin da in mutum ya tuba tuban shi ma ba shi amfanin shi amma kuma lo da akwai lokacin da tuban mutum baya amfani shine in an zo zare ran shi ran shi ya zo gargara an fara hudda ran shi ya ga mala'ikan mutuwa ya ga azaba ya ga alamun tashi alamun azabar da aka tana zama shi alkiyama ya ce ya tuba tuba baya amfani a yanzu kenan za ka iya cewa game da mutum rayuwar mutum shi karan kanshi lokacin da tuba bayya an hana shi guda biyu ɗan ya yi tsawon rai ya ga zuwan tashi alkiyama wannan ba tuban shi baya amfani a lokacin da ya zo mutuwa rai ya zo gargara aka zo zare rai sai an fara zare shi in ya tuba tuban shi a wannan lokacin baya an hana shi ba ba ya kaga wannan shi ne to amma kuma wanne ake nihi lokacin da ake ba a amsar tuba in tashin alkiyama ya zo ba shi ne wanda manzana ta mace la ta kafa hijira hijira ba ta yankewa hatta ta kafa tauba har sai tuba ya riga ya yanke da kusancin tashar kiyama a wani lokaci ne mazala ce wala ta kaɗuwar tauba hatta ta tuba shamsu da magariba tuba baya yankewa har sai rana ta hudu daga da yake suna mahaɗarta wadda wanda kuma alkur'ani a cikin sautin al'imran a an'am allah maɗaukin sarki ya bayyana da wannan lokacin shi ne Allah maɗauki sai ta hal yanzu ruwa illa an ta ce hun mala'ikatu au ya ci ya ba'adu ayatu rabbik yau mai ya ci ba'adu ayatu rabbika la yan fa'o nafsun imanu ha lam takun amana min qabl aw kasabat fi imaniha khaira Allah maɗauki sarki ke cewa game da lamarin kafirai ba kuma ba suke jira sai lokacin tashin alkiyama mala'iku su zo musu domin amsar ransu ko domin tashin alkiyama ko kuma wani shashe daga cikin ayoyin Allah ya zo na alamomin tashar kiyama a wannan lokacin rai imanin ta bayya amfana ta ko kuma ya zamto ta amfana da wani aiki da za ta yi wanda imanin yake wajibta mata baya amfana ta shi ne lokacin da rana za ta hudo daga mawaƙarta wadda kina lokacin da alamomin tashar kiyama al-kubra shi yasa ashiratu sa'a alamomin tashi alkiyama malamai suke kasa su gida da yake suna biyu da akwai alamatu sa'a as-sughra da akwai alamatu sa'a al-kubra wasu ma suna raba su gida uku as-sughra da al-wusta da al-kubra al-kubra shine wanda suna bayyana alkiyama ta hada kamar irin wannan as-sughra shine kamar wa'inda wasu tun zamanin manzo Allah ma sun bayyana اقتربت الساعة وانشق القمر آغيو وتا da makamantan haka alwusta kuma waɗanda suke bayyana a irin wannan lokacin da muke ciki wanda ba gani a hadisin jibril wanda ke su ne tasbibin da suka yi shi ma zara su ne da zaman kan shi ashiratu sa'a alamatu sa'a wanda ke shi insha Allah darasin mu na abinda muka faɗi daidai Allah sai su ne zan hasara kuma abinda muka ne kuskure Allah zan fata mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم
alaikum salam ka sai kaya jika kuma ka sai da shi jika shi ko kuma samar haka na aiwa ya halitta shi ya halitta mutum ya sai kaya jika guda ya tura shi jika biyu wa ba idan babu karya aure babu karya ko babu takura riba wani sosai abinda ba so a ribarka ya zamto da akwai karya da ce wallahi ka lalace shi ko wallahi baka samun shi ne duka ne ka ga ko wani ko wani hana da haifar da na ko kuma da akwai takurawa abinci ne na tilas ina da mutane kai kuma kai ne kaɗa a abubuwa ka wani titi ka ba ɗe kamar da kuma ta ta samu to wannan ko da ba ke bai zuwa da nan to da akwai abin da yake ɗan kyama to da akwai takurawa wanda da kuma ya ce da kuma ma wani mara san hanyar ba a san hanyar da shi Allah ya san mutumin da lokacin da zai tsaye da yana hannun sa mutane lokacin da zai tsaye ma kuma yana hannun sa mutane da in dai babu wannan ya hanta ka tuni da duk mun yawan haka ko da ka limka kuɗin uwa misali ka sai kaya ko wanda ya kara da kaya ka sai kaya ka ba da ka sai shi ka bi kaga ribar ta limka ko ko kuma ma ka sai shi ka ba ko alai ka ba in dai babu ƙarya da kuma da babu takurawa wannan tsayi inda akwai takurawa sai ya zanto baiwar mutar da shira'ar mutar da baiwar mutar da shira'ar mutar wasu ma'aikatan sun ce haramun ne wasu sun ce ba kuma yi shi ne ka takura mutane ka matsawa mutane ta yadda dole ne a gurin ka siya amma ka sa su dole ne siya da kuɗin da ba shi ba ke zuwa ko ba haka bai kamata su siya ta matsayi su ko kuma kuma sun zai siya ka ta fara shi kamar ɗaya shi sai ya suna ba dole da kuɗin jima da yake sai da ko kuma ga kuɗin da yake so sai da ko kuma ka matsayi shi wala Allah ribar ya kamata ya ci ribar dala biyar kai ka ce dole ribar ɗan biyu zai siya hakura ko maka wannan amma kuma wani ba shi yake nuna cewa ba ka yi ba kasuwanci ba ka taya ba ya halatta ka taya ba an da ta rinka an kana taya ka haɗa da ka ka fiye tafiya mana a ka taya ya halatta manzana ya ce a sahabbai sun taya musawama mashru'a amma yanzu ba a san ta kulawa da ta wasu da mashru'a da su hawa sai dai an kama da irin ɗan tsinkin kano ne abu musamman da biya ya wata a nijira da ɗan wanda sauki musamman a damarar da marati da biya ne abu ana sai ya shi kajin sai a cima kayan ka ashirin da ai ka ji kunya ka ce jika biyar jika ashirin ne ne ya kai tsaye kana cewa jika shidda daidai ne jika buka daidai da ɗari jika buka daidai ne ce fa irin wani masu yake na mata ba su ko ka fi yi ka zama ta kaɗan amma an ka daidai ce malar dawo a ga tattalin wannan shi ma daga cikin abubuwan fata yi da ne kasuwanci na fahimta wannan shi ne ke yi da sha'awa ba da hutu riba kuma hutu riba ba shi ke cewa ba rimani kuskuren da ke sa mutane suna tsoron irin haka in ka sai kaya ka ninka riba ko ka tsara fassara ɗan ƙarin ƙato da suke cewa ya yi wa lalina amur na ta akwai riba ana ahun da rana suna fassara riba shi ne ka ci riba ninkin ba ninki da damar ɗan ƙarin ƙato shi yasa aka ce mana suka dinga jin wa'azin ɗan ƙarin ƙato wallahi zai rikita mutane in ka kunya na dogon san ka alfato ne an wani ka saurara tiktok ne kana bibiyawa an suka ga zawa ka san alfato ne an wani ka saurara ko wa abin kirista haka ne ko ba ta maka addini ka ya sa ka tashwishi idan wani haka suke masarauta ya ku mumulai kada ku ci riba limkin gwaninki shi ne in ka zo kayan kaza ne ka limka kuɗin shi sai su taurari ribatu ba wannan shi ne fassara damar ta bada bata da zai zai zai ce maka idan ka fassara sun maradu na wa kuma da safi ne sannan maka zuwa su yi zuzu ko su yi fama ba ta to ka ga kuma wanda zai zai da fassara a ga da akwai matsala shi yasa dan kala kasin dan kala kasin da kaje an ce dan kala kasin Allah ya ce Allah sai albarka da sai abinda muka faɗi daidai Allah ta yashi mu zan sa ta umma abinda muka da kuskure Allah gafarta mana shukran jazakumullahu khairan hamdakumullahu wa